الحميد والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من سار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام watan safar yau 23 daidai ga watan shi safar din wata biyu kenan shekara ta 1445 bayan hijira ta manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma takwas ga watan tara satumba kenan 2023 muna sura ta shida al'an'am za mu tashi aya ta 65 darasi na goma karanta Allah ka dace da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
awi kenan guda uku 65 da shida da bakwai na ita wannan sura mai lamba shida al'an'am ƙul huwal ƙadiru ala an yaba afa alaikum azaban min fauƙikun au min tafi arjulikum au yalbisakun shiya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin Allah ta'ala ce ga ya musu ya rasulullah huwa shi Allah shine al-qadir shine mai iko yana da cikin sunayen Allah shi ne alƙadiru kuma alƙadiru an gane? ma'anar alƙadiru mai iko Allah mai iko ne an yaba afa alaikum azaban min faukiku in ya ga dama sai aiko muku daga azaba ta saman tun da ba kuka mallaki sama ɗin ba a raftun? aumin tati arjulikum ko ta ƙarƙashin ƙafafunku na'am sai Allah ta'ala ya tsiro muku da azaba in ya gada wato nuna maka wato Allah shine al-qadir idan takamurku kuna da kaza da iyawa da ƙwarewa misali fa kimiyya da fasahar zamani har ta kai ko ina to ga mai yake shine al-qadir yana da iko ya aiko azaba ta sama ba ku taɓa tsammani ko ta ƙarƙashin ƙafafunku auyar bisa kumshiya ko ya hausuna ku jama'a kan jama'a idan da gama da kuma ba yana fara ba ya suka rigima tsakanin kabila da kabila a dalilin dalilin rigima tsakanin unguwa da unguwa sau nawa aka sha wani akan musa wani duk jahiliya rashin gaskiya ba daidai ba ne saboda Allah yana da iko yayi wancan da wannan da kuma wannan din saboda babbar magana wa huwal qadir Allah shine mai cikakke iko kuma shi ikon ubangiji ba a cewa dan me dole mai iko a duniya sai an tambaye shi in ma yi karfa karfa ya fi karfin a yana jiran tambaya babba yawmal qiyamah to shi ko Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambaye shi kan abin da ya yi su bayi ake tambaye su arabtun wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd yana tare da yana tare da maganar ayyusa kunshiya Allah ga dama sai ɗanɗana muku wato tsanani na sashin kan sashi ka iske ƙasa da kaza ana rigima ka iske ba'asi ƙarfin ɗaya ya fi ɗaya a danne ko yanzu ko rigimar da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine a ga ƙarfin ba ɗaya ba ne ita wancan nuclear power ba mai makamin nuclear irin da a duniya yau babu yau a tafi america da kawo na ɗaruruwa ukraine ba ba na jin nuclear power ce a dai halin da misali to kaga misali to sai allah ta'ala ya ɗanɗana masashi azabar sashi barin tana samun taimakon yan wanda daga turai ba kila da mutu kai labarin zuwa da misali to karka tafi da nisa a nan ma ana fara to mana allah shi ke da iko ya aiko da azaba daga sama ko ta ƙasa ko tsakaninku ko mai rincaɓe wannan ya rigima da wannan wannan ya rigima da wannan tare da Allah bai ce ku haka din dan ya banku hankali amma ke mai ke muku jagoranci son zuciya sai ni ba wani ba sai wani ba ni ba shine babban abin da ke ma dan adam jagoranci wajen kaiwa ga hali na wayoyi yasu nas'alullah salamata wal afiya انظر كيف نصرف الآيات kalli yadda muke bayanin ayoyin aya iri ne ce akwai ayoyi da ake karanta su ana kiransu ayatun makaru'a liyana ka takara'uwa akwai ayatun manzura kallon su kawai zafi Allah ce ina fi halkis samawati wal'ar la'ayat kai kanka aya so akwai aya manzura kallon abu zafi ka tabbatar da abin nan cikin ikon Allah to Allah ta'ala ce kallon da muke musu bayanin ayoyinmu la'allahum yafqahu ko sa samu fiqhu sa samu fahimta ashe fiqhu na nufin fahimta kawai bayan ka koma ilimi na kanikancin ilimi sukan ce fiqhu ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah bi adillatiha at-tafsir fiqihu kenan idan kaje istilahi amma fahimta kana yace faqahatu ko faqihu na fahimta yace yafqahu qawli ko su fahimci ma na qaw kafir ma taqul li mutana annabi sai saraka Allah yace da fata ko sa fahimta wa kadzaba bil qawl sannan mutanen ka ya rasulullah sun ƙaryata wannan qur'anin ko wannan musulunci ko kuwa da shi kuma gaskiya ne da shi gaskiya ne amma wakar zaba mai kawo mutanen ka sun karanta bai ce wakar zabu bihi kawo ko saboda tun da su alƙaunmu ai jama'a ce masu yawa to ya fi ilin ya zo guda ɗaya wannan suna kiransa ne ifradun fi'il ifradun fi'il ji ibn malik cikin alfiya ya ce وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاض الشهادة هكذا yace fi'ili in ka tashi mai aiki kamar da shi daya biyu ko da yawa kamar ka ce fadin shahada an gane ko yawa wa qala zalim amma kuma akwai inda ke wa asrarun najwa kaga nan jama'a to nan ana kiran su lugha lughatul ta'i amma qa'ida shine in ka sami masu aiki da yawa to shi irin sai ka jarrada shi game da umar ya fada amma lokacin ta'i sai abinda suke lokacin akaloni ko akaloni albarabi rafin fayi saboda haka Allah ta'ala yake cewa mutanen ka sun karyata wannan qur'ani wa huwa alhaq bayan kuma dahir ne qur'ani gaskiya ne qul ga ya musu lastu alaikum biwakil ni ba mai sa ido ne a kan kudin ce dole sai kun yi gaskiya ba dole in gaya ba in kun gane alfanun ku in kun ki wa kullu haqqu min rabbikum faman sha'a faman sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimin naran saboda ka gaya musu gaskiya daga ubangiji ne lastu alaikum ay lastu alaikum bi musaytir wala mukrihin ba mai kuntata muku ba ni dan yadda sako saboda wa ma ala rasuli in lan bala Allah ya ce likulli naba'in mustaqar yi ai kowane al'amari yana da matabbacin shi ne naba'a an mai ta sa'ar sun ce anin naba'in azim mai mutane maka ke tambaya suna magana game da annaba'u hashin kiyama yaushe ne ne alamar alshi ne naba'u misali za ka Allah ce likulli naba'in mustaqar duk abu da ka sani da zai auku akwai lokacin tabbatarsa kaga ajali saukar ajali a mutu ai na ba'u yana da mustaka wanda ka gan shi a yanzu yana raye ba wai ya makara ba ne wanda aka ci da kai ya mutu ba wai ya yi sauri ba ne da aka babban malam ibn hutami yake cewa allah ji kan malam karka tambayo shi ne zan mutu ta karka damu da wani karka bata lokaci an riga an kare fit a complain an kammala kai dai tambayi kanka yaya zan mutu a wani irin ne wani aikin kirki nake so ajali ya same shi ne abin da ya kamata ya shagaltar da kwakwalwarka amma maganar yaushe ya ka damu kanka da wannan an riga an wuce wurin lokaci ne kawai saboda da kulli naba'in mustaqar kowane lamari gagarumi yana da lokacin tabbatuwan shi ciki in ka gama ce rugu-rugu mustaqar akwai lokacin da abin zai tabbata ɗan ka iska babu shi hatta ƙasa yana daga cikin nabau ɗin ƙasa ta amaye da abin da ta haɗe ta kuma ba komai cikin ta kuma da faɗa a cikin sura mai lamba 84 ya ce wa idan ardu muddat wa alqat ma fiya wa takhala lokacin da ƙasa za a miƙar da ita wa alƙatta amayar da ma abin da su yake cikin na mamata tun daga binne mutum na farko har ƙarfiya shi ne abin da ke ciki za ta yi wurgi da shi a wuri wata halatta koma shafalfal shafalolo kamar ba a taɓa sa mata wani kayan nauyi ba ka sanar ranar babbar rana ce saurata likulli na baɗin mustaqar wa saufa ta'ala za mu sani Allah na gaya makafaran maka ne wanda suka yi kama da su a kuna cewa ina biya maka ke hun da kulli na bai mustaqar amma za mu sani aya ta gaba Allah ce وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّك الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي هَذِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ayana kenan aya ta 68 idan kaga waɗannan da shine wa idza ra'aita idan kaga allazina waɗannan da yahuduna suke kutsawa cikin ayoyin suna ma ayoyin ta'annati suna ƙaryatawa suna izgilanci a matsayin ka na mu'mini sai Allah ya ce fala haka ne ko? fa'arin anuhun kaudan ka rabu da su ka rabu da su karka yadda ka shigo cikin harkar da su fa'arin anuhun kaudan kai gabar su wallabinun anin lagwai ma'orizun an gane ko? idan suka ga wargi sukan kaudan wai za marrubin lagwai marru kirama tunan sai Allah ta'ala ce ya khuduna menene ainihin fi'ili din khaba ya khudu mazdarin fa khawban khawban shi yasa yace me alladhina hum fi khawdin yal'abun asalin abin da yake ce ma khawdu ita kalmar takan zo da haƙi kasassa takan zo da hamin ruwa haƙe ƙasassa ita ce haƙa mai ko wasan ha karami ha karami me ya ɗanwa ha karami A'a, ha babba daban ha babba tana fitowa daga wato rumbun ciki A'a. amma ita ha karami yar uwar hasa ɗaya ce hasa ɗaya kan zo cikin sangali amma ha karami kamar lauje makaɗaiciya ce a layi menene kishiyar ha karami ita ce ha mai ɗa in ka so ka ce ha gwauruwa mara ɗake kuma za ka faɗe ta ne a cikin abin a cikin makogoro ha tana cikin alfurufin halƙiyya cikin hurufin ilhar arastun akhi haka ilman ha zaho gairu khasa to idan kana son ka ce tafki sai ka ce hau karka sa ido annabi sallallahu alaihi yana da tafki ya yake rubutawa haudun nabi babu digo amma bakaken guda uku ne bambancin kawai idan ka sa digo ya tashi da tauki daga tafki ya zama haut kutsawa cikin banda shine haut kun fahimta kuwa ai kaga a cikin sura mai lamba 74 aya ta 47 yan wuta aka tambaye su aka ce masu da kakon fi saka mai shigar da kuta kalu lamnaku minal musulmi ai ba masu ba wa lamnaku nutu imul muski ba ma ba da abinci ga mabukata kalifa sai kuma mai wakunna na hudu mahallin shari'a ma'al ƙa'ilu mun kasance a duniya muna kutsawa cikin ɓanna duk wani department na ɓanna muna kutsawa cikin ke ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin abu guda hudu mun kasance suna faɗa in mutum mun kasance muna ƙarfin dashin muna ƙaretawa sai suka ce hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo ba ma'al shayi wa kunna nakhudu ma'al kha'irin muna kutsawa cikin da haka mumini in ya ga inda ake wargi lokacin shi na da tsada ta yadda ba zai bata lokacin wajen goyon ba mabandata ba karka yi idan mumini ya ga inda ake gulma ko ana caca ko ana yaudara ko ana kulla shirri to kana da mataki ɗayan uku farko ka yi inkari a zuciya ba kama yadda ba kawai saboda abinda ake ya sha bamban da kai wayewarka da Allah maka baiwa da ita saboda imani ko da masu yi su auren su burgewa ne kuma sun miƙa ma goron da ya tafi ce a a kai inkari daga zuciya eke na biyu ka hana sannan kuma sai in kana da iko hana wata shi ne ka sa a bari ka yi baka da iko ka furta da baka baka da iko kai ita wa a zuciya na uku in kana cikinsu to fa'arif anun ta shika basu cap ta ci bana tare da yuke na uku ka katsa alaƙa da wannan wurin don babu alkhairi saboda la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas an-nisa aya 104 babu alkhairi cikin zama mutane sai kaza sai idan islahi ne musu saboda ka Allah ta'ala ya ce idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin barna to fa ahadin anon ka kawo da kai gaba da su ko da sun ce ba da kai muke kaza da ba sai ka ce ni da kuka ce za Allah gane da ni kuma ina gare ka ku bari ko shine ko da ka gamu da batanci ka fita harkar wani abu gawan ji sannu sarkin sallah sannu sallau suna nan shaɗanin duniya da sai da kuma sai ne sai ka kawo da kai baro Allah ta'ala ce ka kawo da kai gabarin su hatta ya hudu fi hadithin gairi sai in sun kutsa kalmar ya hudu kaga kutsawan biyu ce hudu na farko cikin banna to an ce karka zauna to nan kuma an ce ka zauna amma kuma an yi mazala ba zai kogo wace irin kutsawa ce dole ka fahimci kutsawa ta biyu wani abu ne wanda Allah ba shi ke so ba misali suna magana yi da mutane ana gulma to ka basu can sai suka kutsa suna magana shin hadisai na cikin sayar da bukari sai ka ci aka bar da su misali ko kuwa ita kutsawa ta biyu mai kyau ce kuma da kyau of course sai suka ce to da Allah ya za a yi ya zai yi a kasuwannin Kano a saukar da farashin kaya sai ka shiga ciki kuma kana da ƙwarewa wace hanya za a bi a ce maka mai rasu dinga cin jarabawa ta waye kuma ka iya da sauran misali ha ballantana a ce da ke da Allah ya za a yi musan tarihin sahabban da suka yakin badar ka zo na kutsa da kai mana ka ba da gudunmuwarka ka ga kutsawar farko fanna ne amma ta biyu ta kirki ce kuma shi a har kullum mutum abinda ya rayu a kai a kai fa zai mutu kuma kai zai tashi saboda haka Allah ta'ala ke cewa in ka gansu suna kutsawa cikin banna kawai da kai gabarinsu har sai sun kutsa cikin wani zance gairihi ba wancan na farkon ba wa in ma yunsiyan naka shaitan in ma shaitan har ya mantar da kai ana barna din amma ka je kai participating yani ka shiga ciki akai da saboda ka gafala shaitan ya jifa maka mantuwa to sai ka tuna sai Allah ce fala taq'ud ba'da dhikra kana tunawa ka ce astaghfirullah kun ga tafiya ta akwai yuwar kamar ta saboda shi dan adam a dabi'ar shi ne mutuwa ne har suka ce ma summiyal insanu illa li nafsihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu yau ba a ce da mutum insan ba sai daga nisiya ka duba su yi kama da dole insan cewa nisiyan shine ne mun kalli property na gina kalmar insan akwai alif akwai nun akwai to ita ma nisiyan akwai nisif ta suka ce insan daga nisiyan mantuwa ɗabi'ar mutum ne ya manta har suka ce gaskiya in ma ba da mantuwa ba to da wani lokaci ya kasa mutu sama da naka in ya mutu kana bin so sai Allah ya haƙurfi da ya jefa maka kwana biyu ina fata gane ko to Allah ya ce idan har shedan ya mantar da kai kuma shedan yana mantar da mutum ko shakka ba ya mantar da kai kuma yakan so ya zo ya sa ka ka tuna aiki na banza da ka fara karatun qur'ani sai ka ji ka tuna ashe ka aje kuɗi a dama ba ga kuɗin ba to shedan ne haka Abu Hanifa ya gama yace ya imam wallahi kuɗi ne na rasa inda na aje yace kuma ka zo wajen kace da kai ne yace to ni abin da zan gaya maka ka rasa inda kudin ne yake yi kokari yau ka tashi kai kiyamul lail ka hana ido bacci kuma ka yi ruku'u mai tsayi raka'a mai tsayi wallahi sai ka tuna da ya tashi ko ya fara sallan dare wallahi sai tuna washe gari ce ya ima tabbakar ce ana sani ai shaidan ba zai bar kai sallar ba ya gwammace ka tuna kudin me so ka shigala ka bar sallar ba ya son sallar malam shaidan mugu wallahi fara muka ta wani abokina ba sakwace ce malam shaidan dan iska na ya ce kai ba haka ake cewa ba ta zaka ya abu billahi ya ishe mu Allah ka tsaye mu da shirin ya ce inna shaitana lakum aduwun fattashi duhu aduwa innama yadda hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir fadir ayat ya ce alam a'ad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu laqadun wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibullan ko jiblan kathira afalam takunu ta'budun surati yasin da wurare da yawa la tattabi khutuwat shaytan cikin annu an kira shaytan shaytan suka ce li shaytani ay li ti'adihi an al-haq saboda yayi barambaran da gaskiya kalmar shaytan title kirari ne gare shi shi yasa in mutum ne hali irin na takar shi shaytan ai ka ji mawaƙin hausa yana cewa ka ga shaidanun mutane iblis bai fi su kankara cikin akwai shaidan amma shi shaidan sunan shi iblis don ya ce illa iblis kana minal jinni fa fasaka rabbi can cikin sura mai lamba shafa da salka shaitan in ya mantar da kai to fala taq'ud ba'da dhikra idan ka tuna kar ka zauna tare da su ma alqawmi zalim tare da mutane azzalimi shi masu kutsawa cikin barna yi da mutane majalisin in banda shiri babu komai Allah ya kira su azzalimai sai ka kiyaye wannan waɗanda za ka aboce su a rayuwa abokanai iri akwai abokin da yake yadda ka san numfashi ne akwai wanda zai wadatu gabar numfashi babu shi kamar abinci ne suka ce duk wanda zai ja ka zuwa gaban Allah ka ɗauke shi kamar abokin da bacci ya kamata ya raba ya ja ka zuwa gaban Allah zuwa ga hanyar kirki in ma sana'a ce kake wuri na gari in ɗalibi ne a makaranta ya taimake ka wajen gane matsalar da za ku yi jarabawa shi ya gane kai ba gane ya taimake ka ai wannan shi ne aboki haka ma kawai na biyu akwai aboki da yake kamar magani shi kawai ranar shi bukata ta zo maka ya ce ba shi ta shi wannan kama magani shi ma ka rike shi shi suke cewa a friend in need is a friend indeed aboki lokacin bukata tabbas shi ne aboki to sai aboki na uku kamar ciwo shi mugu ne shi kanjamau ne ba zai baka kudin da za ka ci abinci ka gusar da wato wai karan karan dan hantar ciki haka suke ce ma'ana yunwa shine kabidul juwa ba zai ba abokin shi ba amma zai iya ba shi kudi su biran kwallo gidan rawa a shagiya ana samu to irin wannan mugun aboki ne kar ka taba abota da shi aboki kamar numfashi kana bukatar shi kamar bukata in ta taso sannan kuma wanda yake yana bukatar kawai faduwar kai shi sirrinka ba zai tsare maka ba burinsa kai kasa kar ka ci gaba yana bakin cikin hauhawarka a rayuwa kullum ya gan ka baya kuma za ka riƙe mamman musulmi sauraka haka abokan kuma mafi sharrin aboki kuwa shi ne dai wanda zai zama kan da garki tsakaninka da samun lafiyar duk wani abokin da zai baka duniya ya buɗa maka in dai akwai halaka su a lahira wannan ba masoyin ka bane da kuma duk shedan yana iya sannafa maka so irin waɗannan ana kiransu azzalumai idan shaitan ya mantar da kai gabarin haka fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin aya ta gaba aya ta 69 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم شيء Allah ya ce waɗanda suke tsoron Allah hisabin waɗannan kafin ai ba kan sai ko da aka ce ka iya da sako ka faɗi sakon ubangiji ka iya da ƙur'ani da hadisi kai kuma hisabin mutane ba kan kai ba shi yasa baka da iko ka ce wani ba dan aljanna bane kake da aljanna a kulke wannan ganganci faɗi abin da ka sani dokar Allah ita ce ka ba har mutum mai sabo ba ka da iko ka kai shi don ba ka kai shi buri ma za ka yi gyaru karka taɓa tunanin don wani ya sauka ka zama abin farin ciki abin ka yi bakin ciki saboda adadi na al'ummar annabi an samu ɗaya ya rabu to kai mai farin ciki da ciki sa duk wani mai sabo ka tausaya mai kamar da kai ma za ka tausaya ma kanka da gama mai da hankali saraka Allah ta'ala ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun waɗanda ke tsoron Allah suke kira zuwa ga Allah ɗin nan to ai hisabin su karkatattun ba a kansu su waɗanda ke ba to me yasa suke da sai ce walakin likira an ce kawai su yi wa addini ba su faɗakar mai Allah ce wa zakir fa inna zikira ta ka tunatar lallai tunatuna amfana da muminai cikin sura mai lamba 51 wa ma khalaqul jin aya ta gaba tayyib saboda haka la'allahum yattaqun ko su ma sa ji tsoron kaga ran yattaquna guda biyu yattaqun na farko masu kira zuwa ga Allah din to hisabin waɗanda ake kiransu ba a kan su masu takwan bane su ma la'allahum yattaqun su ne zuwa ga sabon su ke na fata kun gane ko saboda haka abinda kuma fa'idar da ke tattare da faɗakarwa shi ne zuciya a faɗi abin da za a ja ta zuwa ga Allah shi ne mafi tasirin dawa gaya mata tunatar da ita wanda ya yi ta tunatar da zuciya makasudin zuwanta duniya tunatar da ita zamankin nan a duniya ke zuciya kore na 'yan wasu kwanaki ne kaɗan kwanciyar kushewa baka san za ka shekara na wabanan gaba a ban ƙasa Allah ka ɗai sani amma duniya kuma duka duka ƙarƙari in an yi wuta ta masu magana kai shekara ɗari a nemo generation na wannan zaman in an kai ko to waye ma ka tabba za ka shekara ɗari ka ɗa kabari ka fito waye ga maka wani akwai masu millions billions a baya to ashe ko bai kamata ba wannan lokaci da muke tunkara mai yawa mu bata shi saboda yan kwanaki ke diddigaggu amma ga mai hannu ga mai fikira ga mai hararo akiban al'amurra amma wanda ya bari duniya ta yi mai dariya duniya ta kan cewa ku kiyaye ne a wata waka ne ba zan kawo larabcin ba amma ga fasara yace duniya tana faɗa tana murmushi ta ce ku kiyaye murmushi na ni muguwa ce ba ni da kyau wai tana wa mutum da ta ce in nai maka dariya zan sa ka kuka da gaba karka ruku da ni don zan kare tana bayana ne zan kunshe ka wata ranka koma ciki na na gama da kai kuma sai wani zuwa ka next to ka kiyaye هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فرق بيتي Allah ka tsari sauraka hisabun masu takawa hisabun waɗancan kafiran ba a kan masu takawa su ke kai dai abin da ke kansu kai walakin dikira su faɗakar su wa'azhar la'allahun ya taƙoni wadannan da
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ila akhiril ayat Allah ta'ala ya ce wa zari ka rabu da shine zar ka bar waɗannan da ittakhadhu dinahum la'iban wa lahawa wanda suka maida addinin su wasa da wargi yau cikin musulmi akwai wanda suke zikiri har da kalango wasa tare da ka ce asalin ayar tana magana kan kafirai a wajen musulunci a cikin musulunci ma shigo da wasanni rawa da kalambu ana cikawa da 'yan mata ana rubuma wai Allah ke to na tabbata masu hankali ma a ko'ina suke ai ba su amince ba da fata an gane ko to ballantaran da suke ma a wajen musulunci su bauta ma shanu ko su bauta ma akwai masu bauta ma ta farjin mata ai a'udhu billah wa akramakumullah masu bauta ma ruwa masu bauta ma kadangare masu bauta ma tortoise lahwan wa lahwa masu bauta ma yanayi kai Allah ya barka cikin wannan kwaribi ba da wannan bulkara ba da wannan dumasariya ba da ba ka ƙor'ani ya aiko maka afdalul musulmi khairu dini kulle sannan kai wasa Allah ce wazari ahir ɗinka hawai ne ka ta kiyaye ramar wancan ɓanna ɗin ji masu nuna ma'ana ba kai ba wannan hanya ɗin waɗanda suka mai da addinin su la'iban wala'awar wasa da wargi wa gharratumul hayatud duniya rayuwar duniya ta rude su duniya kana rudi kwarai da gaske yana rudi ba mutum ya ga kuɗi ta koɗi masha Allah ga ƙuruciya ga gida duk inda ya samu kuɗi ne to in bai mai da hankali ba shi ɗin ya samu ƙofa shi ya sa matashi Allah ya bashi kuɗi ya buɗe masa duniya kuma ya zama yana da takawa wannan ba ƙaramin mai rabu ba kuna tana wani hadisi da ce mutum bakwai na cikin ino a ciki akwai saurayi ciki akwai wa shafin na shafi hadisin bukhari abubuwa da rabu mutane bakwai na cikin inuwa ranar da ba inuwa sai inuwar allah farko ce imamun adil wa shabbun nasu a fi ibadat rabbi auka maka saboda shi matashi in ka ɗauki a matsayin misali abubuwan da ke iya shagaltar da mutum suna faru ƙuciyar akwai ƙarfin sha'awa akwai idanu ba masa kan shi tukun don bai kai jallin mutum ba da ya ko bane amma ya zaɓi allah na'am shi ne suke ba da misali suka ce annabi yusuf kaga yana matashi kuma ya gamu da jarrabawa kalubale daidai har wajen guda shida amma ya kalli matar ce ma'amala an ki abin da kake so wadda kaga matashi ne amma ya ce ma'amala na biyu bako ne ba wanda ya san da shi bako zai abin tsayawa shigari zakara bai sa ya gudu kuma gan shi ne amma ce ma'azama na uku matar suka ce kyakkyawa ce ya ce ma'azama na hudu tana da mulki ya ce an ki na biyar ƙarƙashin mulkin ta kuma yake mamluki ne yake na shida an kukulle kofa wa gallaka ce labawa wa kala taitalar ya ce ma'azalla sai malaki to yanzu kuma sannan na shida ba mai kallon su sai wahidul ahad yace to yanzu misali wani matashi ne zai gamu da jarabawa irin wannan ya tsira sai wanda da wancan annabin Allah ma'asumi yau ba sai dai addu'a ba kawai Allah kare mu tsare mu Allah ka samu kamanta dan haka duniya sai ta ruɗe su wa zakir bihi an tubsala nafsun ka wa'azartar ta hanyar wannan qur'ani shine ma'anar biya ma'ana dauki qur'ani ka wa'azartar da mutane da shi ko ka tsoratar da mutane bihi game da Allah duk ma'ana ɗaya an aikaila saboda gudun an tubsala nafsun bima kasaba kada a waye rai an gane ko tarin caɓu cikin alhakin caɓe-caɓe lokacin da ba dama a dawo duniya ce tusar da daga na aka samu kalmar iblis rai malin tarikirki ce ta ce ha ba yau muddin da kiyama kuma ta sa kuma ba za a dafa to kuma ana ahir ne fa kamar da hankali precaution ne da ka wa'asar ta hanyar ƙur'anin nan ka yi bayani don kada rai ta samu kanta caɓe-caɓe cikin point of no return ji masu magana ta zama tubsalakin ta taɓarɓare ta rikirkita kar a bari haka ya zo wa bawa Allah kar ka samu samun kanmu a haka a rabtun kuma haka zai faru ne bima kasabar saboda abin da rai ta aikata laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi rai ba ta da wali mai jibintar lamari shine wali dan yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat Allah shine mai jibintar lamarin mu'min Allah ka jibince mu saboda haka a wannan lokaci da rai ya zamanto oblisat ta fada cikin jirinjirzi a wata hausar saboda abin da suka aikata wato kuma lahum sharabun min hamim suna da ruwa na masifa mai kone mai toye uwar hanji a wani samfuri mai ban tsoro min hamimin na ruwan zafi mai tsananin gaske na'am wa azabun alim suna da kuma azaba mai raɗaɗi bima kanu yafko saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci na uzu billahi min al-kufr qul ana bi'u min dunillah
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله نعم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قل يا رسول الله ana da'u min dunillah yanzu anya hankali zai kama akwai azanci murin da kiran wasu muna bauta musu min dunin Allah ba min dun bayan Allah wannan ya kamata tambaya ce wadda amsar ta shine a'a bai kamata ba amma ana tambayar saboda jan hankalin wanda ya fada cikin wannan matsala anya ana da yanzu ma ringa kiran wasu mu bar Allah abinda ma la yanfa'una wa la yadurruna abin kiran da ba zai taba amfana mana komai ba ba kuma zai cutar da yanzu mai bauta ma bishiya yana kiran bishiya amfani mai zai ba amfani da zai ko zai masa amfani ba zai yi ba aka je kaga mutane suna bautan bishiya suna bautar abubuwa misali masu ban tsoro na taɓa gaya muku wata ran a majalisar nan masani ko wani riba akwai ƙasar a nan west africa na je wani gari inda suke bautar maciji shi wannan maciji irin wannan samfurin ake bautawa kuma na je ma'abar ne na taɓa zuwa fiye da shekara goma na sake komawa wani lokaci nan ne duka duka abin da faɗa wani gari wasu wida katotun maciji suke bauta ma gashin da faransanci palais de la python the palace for the pythons wato ci bauta ma su iko ma da kuma ne wuri kuce da su na taba zuwa wani fiye da shekara goma kuma kun nuna da hanci wanda suka nama a lokacin macijin da suke bautawa dama samfuri ɗaya ne ba wani ƙwaya ɗaya ne irinsa danginsa misali yayansa suke bauta na ce to ina shi wancan suka ce ya mutu tun da a wurinsu nake kara musu da kyan sun ce to allah na mutuwa ne ya ja baki ne ko ba ka ba kai dai ka gani ka ga abin al'ajabi ma ya mutu ya mutu Allahu na tutu ya aka yi idan ka fito daga wurin ga hoton wata yarinya ta tara ce mace mace sai suka ce wannan matar ita ce dalilin hoton dutsen ta yi hasara sai suka ce wai ai dalilin da yasa suke wannan hoton ta suka yi mutum mutumin ta an taɓa fafaro ta za a halaka ta a ƙauyen ƙauyen ƙekaru a ru'aru sai wani maciji wanda samfurinsa ne danginsa ne waɗanda kake gani ke taso haikan ya tinkari mutan da ke son halaka saboda gode wa macijin take bauta kaji bata kan bata kan bata kan bata Allahu akbar sun shigo mutum na sha'awa ne kuma in sun roƙe shi da ce musamman kuma yana ce to a ɗaya wurin kuma a tumalin Allah ce ƙulsiyar filar ku yi tafiya a mallasa ga wata ƙatotuwar bishiya amma mai ɗan rami a nan suke jefa abinci hadda kaji suka ce babban gunki ya kan zo ya ɗauki abinci yaron da ya kai ne musulmi ne ce a mutanen banza haka muke da dare kuma kwashe abinci mutum ya ma kai kwaɗan kasa da kai shi wani aikar ya suke in ci tunan ai sai kaki ba sa ganin ya mu kwashe ta zuce gunki ya ce ba wani gunki muka ce kama kai mai za ka yi rana abincin kwamfusa inda an keɓe makafirci of course ba yankan ba abin suke kawo mai rai su ajewa canzu misali in sun shekaru suna kiran wannan maciji da bishiyar don allah mai za ta yi su to shi ne Allah ta ake cewa ƙul a na min dunillah ma la yanfa'una wala yadurruna wannan misali na da yawa gaya musu ma kira wato allolin da ba sa iya amfana mana komai da da ko cutar da mu wa nuraddu ala aqabina a mai da mu a baya saboda duk wanda Allah ya masa arzikin tauhidi ya sauka daga tauhidi ya koma bid'a to rudda ala aqli ya ci baya an mai da shi balantana mutum ya koma kan gaba ɗaya bautan gumaka ai muguwar hasara yanzu ma ya haka a mai da mu baya back to square one shine ma'anar wani alaƙar a mai da mu a baya na'am ba da idh hadana Allah bayan Allah ya shirya da mu kalli ƙorani daki-daki kallabista a wata shayatinu fil ardi hairan ko hairan sai aka wuga misali kamar mutumin da shaidanu suka karkatar da shi da sun zuciya yana cikin ɗimuwa saboda shaidan shi ke buga mutum nan ya samu aiki mara kyau ya dinga riya mai mai kyau ne har ya gaya maka haka allah ya kaddara maka sai kuma mutum ne shi Allah ka tsare mu daga sharrin shi kuma wallahi ba ka da wani ƙarfin ba ta nan Allah shedan Imam Shafi'i yana kwanci a garin mutuwa Almajirin sa Arabi ibn Sulaiman sai kai ne da yace ya imam ya jiki sai ce Rabi'u ni dai ga nan ne ina tunkarar aiki duniyar ku ina shirin barinta ina shirin shiga kushewa ta inda nake da shirin kwanciya mai faɗi ina shirin ɗaya da safi ya ce ina tunanin haɗarar ban san ya ban san shi ba ya yarda da ni in samu rama ko ya fi shirin yin haɗarar sai ya shirin shafi shafi sannan sai yake cewa cikin waka walamma kasa kalbi wa zaqat mabalihi ja'altu rida bi afuka sallama sai ubangiji lokacin da zuciyata ta bushe hanya ta ce kunci sai na mai da kaunar ramaka ita ce tsani ba na alfahari da wani aiki ba ni da mashi su fake wanda duniya ta sallama mu su ke da ba su ga haramun din yau ba ba su ma san ta ba kalli abin da yake to daga nan sai ke cewa walaula ka lam yasmud li iblisa abidun faqif wa qad aghwa safiyata adam mimiyat sai ubangiji in ba dan kai ba wa zai iya da wannan mugu shedan wa zai iya da shi masoyin kama adamu ga shirin da yi to ina gabu shi sa babban magani ta ce a ƙudu billahi min shaifan ko a ƙudu billahi la'in min shaifan rufin min hamdini wa nafkhini wa nafkhini shi ke nan ka samu tsari da kariya ka shigarta da alkawar da yawan la haula wala quwwata illa billah da hasbunallahu wa ni'mal wakeel da yawaita karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq diyyan mace ku karanta su muhimmin makamin ne akan shi dan mutum ka bar kulhuwa da halakku da nasu uku uku sabiya da malaki ya za ka yi sakaci kana fama da ciwo gaba ne ishi da damun kuma garo yiwa kuma ga abinci to ne kake gira shi ne shafi ya ce walaula kalam yasmud li iblis sa'abin fa kayfa qad aqwa safiyata adama Allah ka agaza mana saboda ka Allah ta'ala yake shi mafi ƙarshen ayadin ko kamar da shedanu suka kayar da shi bisa sun zuciya a ban ƙasa cikin ɗimowa lahu ashabun yad'unahu ila alhuda'atina yana da kuma ƴan uwa suna wani ka zo mu je ga shirya amma ya ɗimo suka ce akwai maye na sa akwai maye na kuɗi suka ce akwai maye na ilimi amma ilimi nagartacce wani irin maye ne ka ji ka isa la sai dai idan ilimi wani abu ne inda musulunci zai sa ka akan hanya wannan maye da kake magana ba dai karatu na addini sai dai mutum ya kauce shi kuma maye na mulki ɗaya wanda yana iya halaka mai mulki kwarai har suna karin magana wai absolute power intoxicates absolutely wato power ta isa ta kan sa mutum ya ji kawai kamar ba kuwa sai shi shi ne intoxication akwai kuma maye na sha'awa idanun mutum malami ya ya rufe in ba ya saba ba hankali ba ya rufe wai mutum ya kai ga wannan to shi ne irin wanda shidanu ista wato ke sun kayar da shi ya ɗi mauce sai ya yi laifin inda imani kuma sai ne yana tuka to yana da imani shi ka gogan sai dake kawai shi ɗaya ce da kuma abu na gaba to shi ne wanda Allah ke cewa kalla bal rana ala kurin makamu abinda suke aikatawa zuciya ta yi tsatsa karfe mai walƙiya da karfe mai tsatsa wanda ya ba da wahala wajen ta'amuri da shi mai tsatsa a rabtun Allah karkasa zukatan musu tsatsa a zuna gaya mana a hadithin da ke cikin muslim hadisi mai lamba 865 an sassa yana cewa masu ƙin zuwa sallar juma'a su kiyaye kansu kada allah ya doka musu nufi a zuciyarsu ya kuma sanya su gafalalo ma'ana munafata wasa da juma'a kawai annan ce in baka cikin mutane biyar da juma'a ba ta hau kansu ba to ba ka da dalilin bari Allah ka tsare muka kare Allah ka yi mana kiwon imanin ka amfani mu da abin da muke faɗa muke ji muna karantawa Allah ka sa abin da muke da mahujja a kan mu bal da na mahujja mu maza mu kai ƙarshen ayar da lokaci ya riga kawo jiki qul ga ya musu ai sai mun ga ayar ko qul inna hudallahi huwal huda ga ya musu shiriya ta Allah ita ce shiri ba wasu ce shiri ba na Allah ba shiririta shiri ba na Allah ba shiririta an gane ko sannan kuma wa umirna an umarce mu limuslima da rabbil alamin mu kauya ga Allah ubangijin halitta laqad aslamna wa amanna wa radina وقدوم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ تفضل.
suka da a maimaita ana ta saba'in da biyu za a tashi da insha من زمان يا شيخ.
wata ana karanta ta mai ce ba karasa Wannan shi ne?
wana ke musalata
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام.
ina ƙara wa malam takawa yake cewa malam akwai abin da ya faru a bungurin wani ɗan uwa ahli sunna ne kuskure sai aka samu wani musulmi ya zo yana zagin gemunsa da tufafinsa yana dariya yana tawo izgiri yana cikin yin haka sai ya shaƙi ya fara tari nan take ya faɗi daga ƙarshe da ya rasu shi ne malami muke tambaya wannan za a iya yi mai sallah duba da izgilin da yake wa shari'a
to da farko dai muna roƙon Allah ya kare mu daga abin kunya da kuma mummunan ƙarshe domin Allah ta kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazirun la ta'tadiru qad kafartum alayna tun cikin tauba kuma wannan aya za ku lura ta zo ne da aka dawo daga yakin tabuka sai aka samu munafikai sai suke musahabai zambe masu ɓatan ciki sai ce sahaba an yi kuka mani hada annabi wallahi sun yi yaya da aka je mana sai ce wallahi ya rasulallah wallahi raha muke yi sai Allah ya ce a gaya musu a ƙur'ani ana da aya ko yanzu allan da ayoyin shi da mulki kuke musulunci sai shekar ku ba da uzuri kun zama arna kasu cikin taura su ma iya ɗora wancan aya akan wannan sai mace allah shi ya san zuci shi amma zahirin abin da ya bayyana sai ka ce ɗan uwan ƴan uwan ne abin tsoro ne ba kaga harshen nan sai na abubakar yake cewa yakan duk da harshe ce wallahi ga abin da ya kai ni mahallaka haɗa lari aure da mil mahalika sai ji harshe da ka zo kai kana isgidanci da gemu da tufafi kuma can sai ka shaƙi allah ya shaƙi kuma bai tashi da sai ya mutu haka ka karanta a tsarin domin abin da za mu ɗauka sai mu kalli tarihin shi a baya in dama haka yake kullum yana ma addini izgilanci sai mu ce to abin da yi ne tar da shi lokacin mutuwar shi mutanen kirki ba za su tsallace shi ba abadan a nemo garma garman gari sai mai sallah ba wani wani da ya sallah addini ba sabon in kai wasa ka zo yi ba wasa maka zo yi afa hasibtum annama khalaqnakum abathan Allah ce kun dauka da wasa muka yi ku wannan ba mu ce kafiri tare da wancan ayati inda tarihin sa ya nuna da ma idan kuwa ba a taba samun shi da wannan ba suka ce wallahi mutum ne kike wata zalla ce ta same shi to kaga ya bambanta da wanda tarihinsa haka yake kullun saɓanin wannan in ya zamanto bai taɓa wannan ba to sai zamanto wani abin tsotsayi gare shi mu nema mai gafara kwanye sai mai amfani da ƙa'ida alhukumulin khalibi wal annaru la yakhas kullum ana la'akari da mafiya ita wala mutum ne ba a taɓa jin wannan ba ana ma rigima da shi wajen kare dokokin ubangiji wani hau ne ya hau shi kawai amma ka sa wani ne ya haka ne sai ga shaidu ko ne rike ko misali masallaci shi ba mutane ne ya je irin nashi ya su yi mai sallah saboda ba don wasu Allah yi وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار وما سبب الأخبار المسلمين muna roƙon Allah ya kashe mu daga sharrin da kuma jahilcin zuciya kuma ya mana gafara daga mugun aikin mu Allah ya kashe na assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa alaikum Allah ya kara basira suka ce muna yi maka ta'aziyar dan uwanka da ya gabace mu shekaran jiya da daddare malamin ɗalibai ne na ilimin kimiyya muna neman fasarar wannan waɗannan kalmomi da hausa secularism liberalism extremism orientalism to wannan alaƙa ya gama da kisa yau ka dinga zuwa wani zum zum zum zum da yau Eh? bayan kuma ba ajin boko ba ne ajin tafsiri ne wannan da farko dai ina godiya gare ka saboda ta'aziyya da kai mana gaba daya na rashin dan uwa jiya mun yi ta'aziyya a karatun musa'i kuma mun tura sakon ta'aziyya mu na so a ce ma argungu saboda wannan babban rashi na dan uwa na kuma koki malamin abubakar biro Allah ya amshe shi Ah, ajali kuma lokaci likulli ajalin da ta na kuma gaya muku biya tun 1991 da ke tare shekara 30 da biyu wadda mu da muka taɓa yi a ɗan mu da farko kenan a birnin maradi bisa ga yadda ɗanwa alhaji muhammad rabi ɗin caɗuwa kuma da cikin ɗan kasuwa a maradi wanda za ka yi ƙoƙarin gina makarantar mai suna mufida suna makarantar kenan da kuma jami'a ta annaba musamman masha Allah ku ce to an lokaci abin da kawai Allah ji dan farabakar ya fi mai da cikin mu gaba daya hanyar kenan da kullu ajalin kuma wani ikon Allah kusan bawan Allah an sha cewa ya mutu ya mutu ya mutu. kamar a cikin saurin ne kuke lokacin da Allah domin gode da ta'aziyya Allah ya saka da kai Allah ya cikin mu gaba daya amma dangane da waɗannan kalmomi dan uwa waɗannan yani bature shi zo ya mamaye wato Herbert Macaulay kuna jin Macaulay Macaulay a 1835 biyu ga watan February 1835 yake gaya wa turawan Ingila tun zamanin Victoria Saroni cewa yana da wahala ku samu galaba a kan Negroid Boko ce muddin suna rike da addininsu muddin suna rike da tsarin ilimi irin nasu za mu samu galaba kansu mu shigo da tsarin ilimi namu mu nuna al'adarmu ta fita su su ji haka a zuciyarsu yaranmu sai mun sa ya fi nasu kima to mun samu hanyar gaba da su a mun samu galaba yanzu ba ana kafafa da jin turanci sai na jin turanci to kuma sai ne kamar kana magana sai ne a ya zama mai dinkon ya ka iya ƙasar ka dole sai ka yi a suke mulkin mallaka suka tara ƙasashe suna kiransu anglophone anglophone anglo nigeria ghana sierra leone liberia ko sama faransa kuma da nata francophone kasashe sha biyu portugal da kasashen ta guda uku mozambique cape verde da angola suna kiransu lusophone to duk cikinsu ina arabophone ina arabiya sun gane komai sun kusa har wannan bala'in ya kai muna kwasan ‘ya'ya muna kai ma arna wai saboda za ku musu tsoronci an sowa ko kai kokari ma ka yaki ce kanka daga turanci yana gagaranka jomokin ya ci lokacin da ya jagoranci rigimar mawa mawa a inda a kenya safin samun yanci ai kaga abin da ce shi zai bar turanci ce a colonistic language ungugi wakiyango wani fitaccen marubuci ne ɗan kenya profesa ne emeritus a cikin jami'in america abin da ya faɗa kenan zai kaurace ma yaran ina nufin su suka janyo mana yaran su ya zama komisar wani abin da ka ambace su ba za a iya karantar su da hausa ba ne ka je china turanci suke yaran su na mandarin kuma kowa so yake ya ya kakaba yaran shi a duniya amma afirka ne aka mai da mu kwandon shara muka ɗin kuka game da yaran su laraba tana musu haka saudiya ana karantar da chemistry da arabic haka ita kimiyya da lissafi to muka dole sai da yara shi fitar da ya zama dole muna fassarawa ne kawai domin ka san a harshen da abin da kuka ce secularism shi ne tsarin duniyanci a takaitar duniyanci za ka karatu ma'ana tsarin da ya ce babu Allah shi ne secularism ko ba ka cewa duk abin da ka cire addini larabawa suna kinsa ilmaniya extremism kuma shi ne ƙanƙame wa ra'ayi mara da ne inda suka kira shi ƙanƙabo irin na fahimta sai dai ba dole ba ne yaran da kake gaya musu a aji su fahimci ita kan da hausa saboda turanci ya daga ya shige ya cinye ta yadda da wahala ka yi magana ɗaya biyu da turanci ne ko kuma akwai abin da yake turancin ya zama dole bayan da ka iya na sha ba da misali kullum nakan ce na je na sai waya mai shuɗin haƙori kaga ina nufin bluetooth ne to kuma ka ce kai ba za ka ce bluetooth ba sai shudin haƙori wala ba wanda zai fance ka kuma haka fasarar take shudin haƙori blue shudi tooth haƙori to yanzu ka je kasuwa ka ce kai je ka san shudin haƙori dole kai turancin ya zama alaƙa kai wannan ana kiransa in dai harshe na sana'a ne ka bar shi amma abin da ka faɗan nan da kin shi ne ka zo in gaya ma kowane gwamnati na faɗan zamantawa za ka yi secularism ya ce tsarin duniyanci kawai duniya ce zalla aka sami karkawa a kan extremism ƙanƙame ma babu dalili sai kuma mai liberalism tona maina ma'ana tsarin da shi da wato secularism yan uwan juna ne duk wanda yake liberal ne to secularism suna da munza tsakaninsu fafutukanar liberalism wato tsarin cin gashin kai ni na isa ya yi kama da yanci independent amma da bambanci kaɗai shi liberalism shi ne kawai ka cire komai ka zama liberal shi sa mutanen jihar kaduna kirarin da suke makarun shi ne liberal state da suka finci kadar da maga sun canza ko muku lura ba mu kano mai ake cewa kasuwanci zamarafa families of pride sakwatafa bornafa home of peace allah kawo peace din kadunafa da da ba aka suka da suka yi liberal suka zanci kayan hadari ne sun cire ce kun kyauta lagos fa excellent wai su ne excellent i have not seen anything excellent in your excellence ni ban gani to ina nufin kirani ne kawai so da suka binci hadarin liberal sai suka canza kuma sun kyauta saboda akwai dattawa masu haɗe sai kuma me orientalism shi ne ainihin wato gabashi tunani irin na gabashi amma mayammaci saboda kaga kalmar orient kishiyarta ita ce occident kusan orient duk abin da yake gabashin duniya shagira orient mu kasashen musulmi ana kiran yankunanmu yankunanmu oriental side of the world su kuma yammacin duniya ana kiransa occidental da larabci ana kiransa istishraq da kuma istighraq to kafiran da suka fito daga jami'o'i daga turai irin su oxford irin su yale irin su harvard a massachusetts irin su princeton da sauransu da irin su irin su sabaron a tari na sai suka zo kasashen musulmi suka karanta addini wajen sarki kitashi to shine orientalism irin su joseph shat professor ne na ilmin hadithi amma kuma kafiri Allah irin su margolius malam yana maka arabiya kamar dan maka amma tintirin kafiri ne arabi irin su gurdjihar malam ahmad aminu a littafin shi mai suna a sunna wa makanatu ya ce ya je zai rubuta thesis din shi na phd akan abu ne ce zai dauko wannan ya magana kai suka ce kawai ka taba shi in ka taba shi wani fail ne examination za mu kare saboda mu auren mu jigo a taƙaice wannan shi ne orientalism tunani irin na kafiran yammacin duniya da suka karanta addinin musulunci da niyyar wasu rikita da shi to shi ne kuma kana da wannan makaranta college of foreign studies a london za ka je ka yi karatu zai ka mai da hankali da imaninka na fatan ka wannan abunan abin da yake izmo of academic bayanin sama da misali ka samu lokaci a yi maka ƙarin haske a kansu amma lalle ina sha'awar ɗaliban da ke karanta economics tattalin arziki ko nemo kalmomi ko hausantar da karatu amma ka san saboda ragoncin dictionary na hausa farko na hausa ba ba wasu ya rubuta ba american professor nelson abin mamaki kashe rubuta mana dictionary ina namu yake ba mu da originality to matasa musamman ku yi kishin hausa a zo da ka fara magana ka fara you know you know ya mu ne you know you know zai fi kyau ku matsa ma ku iya arabiya ina jefa kalubale ga matasa arabiya ku saba da wannan ka yi abokanai da masu jin larabci ku tsara makanku daga nan zuwa shekara ta baɗi insha Allah kana da vocabularies wajen guda 200 a kaka haddace zai yiwu zai yiwu zai yiwu wallahi zai yiwu shi komai daga babu shi ne zuwa ga gashi Allah ka dace da ni tamboyi sun kare ko akwai ko kare sadan shi ga sun fasha fadal fadal fadal fadal
wannan malam yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah maka fatan alkhairi jazakumullah khair
yake cewa malam wani dan yatsa za a nuna yayin tahiya kamar yadda suna ta koyar samfuri ne da yawa ko in ce takaitattu amma ko wanda yake kusa da daidai wannan yatsa ya sunanta tana da suna biyu sababa sabaha sunanta biyu wannan yatsan sunanta khinsir binsir haka ne wasfa sababa stroke sabaha ibham ana kiranta sababa wato mai yawan tsiwa saboda ita ake rigima ana kaga kake wallahi kake yayi sababa ke saboda fitinar ka sai kice mata sababa kuma ana kiranta sabaha ana tasbih da ita saboda ita ake nunawa to nuna wannan suka ce hanya biyu ne zaka haka ka hada wannan da wannan ita ka miƙar da ita kun kalli ya tsata samfuri na farko kenan ko kuma dukka danne su ka dora wannan wannan kalmar wannan ita fi shahara sannan kuma zai kyau ka dinga motsawa wannan shi a gaba ce ka nuna wannan a takaice kenan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين